أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم سابغات وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جعله الله نبراس الأمة كلها وخير مهتد يهدي الأمة إلى الهدى والخير ويخرجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيها المسلمون ها قد أقبلت علينا الإجازة وهي نعمة من, من الله عظيمة وفرصة سانحة لبناء النفوس وغرس القيم وتعزيز العقيدة الإسلامية الصحيحة فكيف نغتنمها أيها الناس وكيف نرشد أبناءنا إلى الاستثمار فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة عباد الله إن الإجازة ليست وقتا للفراغ والبطالة بل هي ميدان للطاعة والعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فيا أيها الآباء ويا أيها المربون وجهوا أبناءكم إلى الخير لا تتركوهم للشارع أو الهاتف أو القنوات فأنتم مسؤولون عنهم أيها الموحدون إن من المشروعات المباركة التي يمكن توجيه الأبناء إليها في هذه الإجازة أولاً الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن ثانياً تعلمهم مهارات نافعة كالتجارة والصيانة وغير ذلك ثالثاً المشاركة في أعمال البيت أو العناية بالإخوة الصغار رابعاً تخصيص وقت للقراءة ووقت لزيارة الأقارب واغرسوا في قلوبهم أحبتي في الله أن الإجازة لا تعني الإعراض عن الله بل ينبغي أن نزداد فيها طاعة وقربا ولنغتنمها في الصلاة وكثرة الصيام وفي حضور الدروس والمحاضرات عباد الله اجعلوا بينكم وبين أبنائكم حوارا مفتوحا استمعوا إليهم وإلى شكاواهم وافهموا مشاعرهم وكلوا معهم فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الصغار فيوما نصح صغيرا فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه عباد الله لا تجعلوا العتاب والتوجيه دائم والتوبيخ دائما والغضب في أبنائكم بل بالرفق واللين فبما رحمة من الله لنت لهم أيها المسلمون غدا نحن مقبولون على يوم عظيم إن شاء الله وهو يوم عاشوراء يوم نجى الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون يوم تاب الله على أبينا آدم يوم أخرج الله سيدنا يونس من بطن الحوت وكشف فيه ضره يوم نجى الله نوحا وسفينته فواجبنا عباد الله أن نذكر الله في هذا اليوم وأن نصومه ونأمر أبناءنا وأسرتنا على صيامه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء إني أحتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله وسبب الرئيسي من صيامه ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا يوم صالح يوم نجى الله نبيا موسى عليه الصلاة والسلام من كيد فرعون أو كما قال فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ووعد أن إذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع فمات ولم يرى ذلك اليوم عباد الله فاحرصوا على صيام ذاك اليوم وأمروا أبناءكم وزوجاتكم وكل أسرتكم أن يصوموا هذا اليوم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa haɗi zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah mawdu'in khutuban mu na yau ya kumshi ababe ne guda uku abu na farko iyan da Allah ta'ala ya bamu amana ce akan wuyoyin mu da haka wajibi ne mu yi kokari mu isar da wannan amanar yadda ya kamata abu na biyu wace hanya za mu bi mu amfani kanunmu da ɗiyanmu a cikin wannan babban hutu na bakans da ya fuskanto mu wanda ya fara ga wasu ɗalibai wasu ko ba zai fara ba sai bayan ranar alhamis ‘yan uwa masu albarka wannan hudu ba kuma ta kumshi falalar azumtar ranar ashura ranar gobe goma ga wannan wata mai albarka wanda annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurta da azumce shi ‘yan uwa masu albarka annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadithi ingatacce wanda imamul bukhari da muslim suka fitar da shi annabi yake cewa dukkan ku masu kiyo ne kuma sai an tambaye ku akan abin da aka ba ku kiyo mahaifi mai kiyo ne a gidan shi za a tambaye shi yaran nan da iyallan nan da allah ya bashi wace hanya ya bi wurin nagartar da tarbiyyarsu wace hanya ya bi wurin ganin cewa ya inganta karatunsu allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyayi kanunku da iyallanku daga wata irin wuta wannan wuta abun hurata makamashinta mutane da duwatsu akan wannan wuta akwai mala'iku masu tsanani masu kaushi wanda ba sa saba ma Allah akan abin da Allah ya umurce su suna aikata umarnin Allah kai tsaye kaga sai Allah ya ce ku kiyayi kanunku da iyallanku babu shakka matakka da ɗiyanka suna cikin iyallanka ya ku yan uwan musulunci gashi Allah da ikon shi wannan babban hutu na bakans yana huskantar mu kun babu shakka ni'ima ce mai girma daga Allah ta'ala dama ce Allah ya bamu domin mu gina rayukan ɗiyanmu mu tursasa musu aƙida da ɗabi'u na gari a cikin wannan lokaci na wata uku to yaya za mu yi mu amfani kanmu da ɗiyanmu a cikin wannan lokaci yaya za mu shiryar da su mu nuna musu tafarki da godabe na gari a cikin wannan lokaci wanda zai amfane su a nan duniya da kuma gobe kiyama ‘yan uwa addinin musulunci wannan hutu ba lokaci ba ne na wasa ba lokaci ne na zaman kashe wando ba bal lokaci ne na ibada da kuma aiki ga Allah ta'ala kamar yadda annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'imomi guda biyu ana bugun hancin mutane da yawa a cikinsu ni'imar lafiya da ni'imar lokaci da yawa daga cikin mutane idan suka ga Allah ta'ala ya ba su lahiya za su yi ta wasa da damar da Allah ya ba su sai lokacin da Allah ta'ala ya amshi lahiyar tan sai lokacin da baya iya yin kataɓus sai ka ji yana da na sani ina da za a ce samartaka ta dawo ina da za a ce ya je yana jin ƙwarin jiki irin yadda yake a da lokacin da yake walwala da gudu lokacin da yake iya kaza lokacin da yake iya kaza ‘yan uwa masu albarka wannan ba ƙaramar dama ce Allah ya bamu ba Allah ya bamu lahiya ba don komai ba sai don mu amfani kanmu mu amfani addinin musuluncinmu mu amfani kanmu duniya da lahira da wannan lahiya da Allah ta'ala ya bamu Allah kuma ya ara muna lokaci ba don komai ba sai don mu amfani kanmu mu amfani al'ummanmu da lokacin da Allah ta'ala ya ara muna kada mu yi saken Allah ta'ala ya amsha wannan lokacin da ya ara muna ba tare da muna samun yaƙini da natsuwa cewa lalle tabbas mun gina ɗiyanmu akan fandasiyon na addinin musulunci kada ka mutu ka bar baya da ƙura da yawa daga cikin musulmai suna mutuwa su bar baya da ƙura ba su bar ɗiyan da za su musu addu'a ba suna da ɗiyan amma waɗanda za su musu addu'an ba su bar su ba sun bar yaran da dama tun yana daren sun matsu ma ya mutu ‘yan uwa masu albarka ku sani cewa wannan amana da Allah ya bamu duniya da muka gina ta madiyan bai kai idan muka gina su ruhiyan ba yadda za ka gina ɗanka ka gina shi ka bashi mota ka bashi kasuwanci ka bashi jari ka masa aure bai kai idan ka tursa samai ya san Allah ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa ba wata baturiya yan ƙasar Faransa ta ɗauko ɗanta ta kai shi wurin wani malami ya harrace alƙur'ani arni ya ce sai wannan malami yake cewa dan me yasa ki kawo shi wurin da zai karatun alƙur'ani ta ce wallahi tana son idan ta tsuha kada yaron nan nata ya kai ta gidan tsohi darul musulmin domin su turawa idan yaro ya tsuwa shi ta tsuwa ko uban shi ya tsuha suna kai shi gidan tsohi ne kawai za a huce yayi demo ne an gama da shi ta ce ta ga musulmai ba su tashi son uwayensu sai idan iyaye sun tsuwa ba su tashi nuna tausai da jin kai ga iyayensu sai idan iyayensu sun tsuwa to ya, ya muke da wannan baturiya muhu musulmai ne ita tunnan duniya ta gano cewa a gina yaro ruhiyan a sa mai son Allah a sa mai son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karantar da shi alkur'ani shine babbar dama wadda za ta sa yaron ya kula da ita to bale kai da kana da yaƙini kaso 99 bal 100 bisa 100 cewa idan ka mutu bisa kan tafarkin Allah ya ce annabi ya ce zaka shiga aljanna Allah to ba za ka so ka aza ɗanka a bisa kan wannan hanyar ba babu shakka aza yaro akan wannan godabe akan godabin Allah ya ce annabi ya ce shi ne tafarki na ƙware ya ku iyaye ya ku masu ba da tarbiyya ku yi ƙoƙari ku huskantar da yaranku zuwa ga alkhairi kada ku bar su ga titi yara su zama 'yan titi su zama 'yan shaye-shaye su zama 'yan wiwi su zama alloba alaƙaƙai ɓarayun kaji a cikin unguwa kada ku aihuwa ma titi yara kada ku aiwa ma tasha yara yara su zama 'yan tasha ku yi ƙoƙari iyaye ku san nauyin da a gabanku ku kama hannun yaranku kada ka ce nayi nayi na gaza ina akwai hanya har yanzu kadiba kaga annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da aka kai inda ɗan shi an kai wurin halaka amma duk da haka bai hana ya kirawo ɗan shi ba ya zo ya bi hanyar Allah an kai gargara wurin da za a halakar da su amma yake kiran ɗanshi yake cewa zo ka bi tafarkin Allah ta'ala sai yake cewa ina baba ai ina da dubara ina da mahoka zan boye wurin wani duci wanda zai hana ni daga ruwa Allah ya ce la asimal yau yau babu matsira an kai maho an kai ƙarshe an kai gargara amma ya kira ɗanshi to mu diyan mu ga hanyoyi nan ga da mai mai nan Allah ya bamu sauki wurin karatu garuruwa ga sunan na ilimi a cikin garinku akwai malamai akwai makarantu amma mun kasa sauke haƙƙin malaman ballanta na haƙƙin makarantun ne ƴan uwa masu albarka kada mu bar mu da salulin ne su tarbiyyantar da yaranmu da yawa daga cikin iyaye a yanzu ya kai inda tarbiyyar ɗiyansu kaso tasa'in cikin ɗari tana da alaƙa da salula ya bar ɗiyar shi wai salula za ta tarbiyyantar da ita baya bincikar ta in ma lalura ta sa ka ba ɗiyarka salula to me take yi a cikin salular da wa take waya da wa take mesaji duk baka da labari kada mu bar mu ɗiyanmu tele tele su tarbiyyantar da su yau wasu iyaye sun bar mu ɗiyansu kanawat irin su arewa da sauransu su za su tarbiyyantar da yaransu muna aikin mi irin yadda gashi nan aƙidu lalatattu gurɓatattu sun kunno kai a cikin yaranmu za ka ga yaro mai natsuwa yaro mai hankali lokacin ya tashi da tarbiyya 'yan shekaru ƙalilan za ka ji ya birkice ya bulkuce ya kai ya koma aƙi da ƙala ƙato akwai wani yaro na san shi a wannan gari iya sani na da shi mutum ne mai son addini mai son da'awa wallahi al'azim yanzu ya kai ga ini sallah guda yake kawai shi ya fahimci wai a cikin qur'ani an ce waqimis sala kawai ya yake sallah tsaye yake yi da yace Allahu akbar shikenan zai minti 30 tsaye ya jum shikenan kawai to babu assalamu alaikum ya ƙara sallah shi ƙarshen fahimta shikenan lokacin da ya tashi aure ya nemi aure garin aka hana shi aure sai da ya je wata jaha ba zan gaya sunanta ba aka bashi aure a wannan jihar wanda shi ma wanda ya bashi diya yana daga cikin manya-manyan 'yan kalakatan wannan jihar shi yaron ma sallah guda yake yi ga ini shi to uban mata shi ga sati guda ɗaya yake dan shi a cikin qur'ani juma'a ɗaya gani idan nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah kawai shi ita ɗaya gano kuma ya yake yanta an ce ai sauri da lokaci yayi kawai zai yi sauri ya zo masallaci da ya zo yayi sauri shikenan yayi sallah to ya zamu bar ma yaran mu ɗiyan mu wayannan gurbatattun aqidu su lalata mu na hankulan yaran mu kada mu bar yaran mu ga tele tele da salolin na yan uwa masu albarka domin sai an tambaye ku akan yaran ya ku yan uwa wayanda suka kade ta Allah na daga cin hanyoyi wayanda ya kamata mu wajahantar da yaran mu a cikin wannan lokaci na vacancy abu na farko mu yi kokari mu iza yaranmu makarantu inda ake karatun alkur'ani domin babu shakka duk al'ummar da ke karatun alkur'ani tana tattare da rahama tana tattare da jin kai na Allah ta'ala duk al'ummar da ba ta karatun alkur'ani to ta samu matsala a cikin tafiyarta mu sa yaranmu su dinga zuwa sauraron wa'azuzuwa da karance-karancen manya-manyan malamai abu na gaba su dinga ziyartar malamai ka iza ɗanka wurin wani malami ya zo ya mai wa'azi ya zo mai nasiha kuma ya mai addu'a domin addu'an malamai addu'a ce mai albarka malamai magabata sun kasance suna zuwa wurin malamai ‘yan uwansu domin su musu addu'a su ce Allah ya musu albarka mai yiwuwa Allah ta'ala ya ce mala'iku su ce amin wannan albarka ta shiga ‘yan uwa masu albarka wannan bakans babbar dama ce gare mu wadda za mu koya ma yaranmu ayyuka masu amfani akwai alhamis da juma'a ba a makaranta sai ka iza shi wurin wasu warashat wasu ayyukan hannu ka koya mai tela ya iya dinki ko ya iya wani gareji ya iya zam dan zaman kashe wando yayi karatu bai iya aikin komi ba ka koya ma danka wasu sana'o'i wayanda idan akwai buƙatar ya iya wannan sana'a ƴan uwa masu albarka idan akwai buƙatar danka ya iya kasuwancin da kake yi ka jawo shi ga jiki ka koya mai kasuwancin idan iya mace ce ka koya mata aikin gida domin babu shakka yana da mahimmanci ɗiya mace ta iya aikatau lakwal ta ja lokaci mai yawa na ɗiyanmu da rayukansu yarinya za ka ga ta kai matakin birebe bak ba ta iya dahuwa ba ba ta iya miya ba ba ta iya aikatau na gidan miji ba to ga bakans dama ce gare mu wadda uwa mace za ta jawo ɗiyarta ga jiki ta iya ayyukan hannu ta iya shara ta iya wasu abubuwa za ta kai inda lalacewa za ku ga ɗiya mace ba ta iya ɗama zane ba to uwarta ta jawo ta ga jiki ta koya mata yadda ake dama zani ta koya mata yadda ake shara ta koya mata yadda ake dahe dahe ta koya mata wasu abubuwa domin komi ta juma ba nan za ta zauna a cikin gidan ubanta ba komi ta juma za ta je gidan wani mijin akwai kumya miji ya maido mata ya ce ke je gidan ubanki ki koyo da huwa ko ki koyo miya akwai kumya kai uba kana aikin mi diyarka bata iya komi ba la arabi wala boko wala gidan mijin duk ba iya ba lalacewa ta kai lalacewa Allah ya kare mu ya kai inda matan madina Allah ya ƙara musu yarda suna tura 'yan mata matasa gidan tsohin mata su koya musu ayyuka sai aga wannan attara ce ta iya yadda ake hada wannan kala da wannan kala ya bada turare sai a tura ta gidan wancan al-imamu tirmidhi ya fitar da hadisi a cikin sunan din shi wata mata mai yin turare wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son kusantar gidanta saboda son turaren to a wannan lokacin zaka ga mata suna tura suna tura ƴan mata gidanta ta koya musu yadda ake turare sai kaga an koya mace yadda ake likitanci an koya mace yadda za ta yi girki an koya mace yadda za ta yi kaza yadda za ta yi kaza to mu muna aikin mi ga fuwaye fuwaye an buɗa da maimai da dama gare mu yarinya ta karatun alkur'ani bancin ta yi boko an shiga bakans ta yi ƙur'ani ta yi boko kuma a gidan miji ba wasa sai kaga auren ba zai juma bai mutu ba amma auren muna daga cikin tasirin mutuwar su yarinya bata iya komi ba bata iya wa miji magana ba kadas kadas take mai magana bata iya aiki ba in ma ya aure ta dan kyawun da ta aihu bakwai takwas ta kyawun ya tahe shi to da haka yan uwa wajibi ne mu koya ma yaran mu tarbiyya da abun da ya kama da haka abu na gaba mu kebance ma yaran mu lokaci dan karatu al'umma ce wadda mu a yanzu ba mu son karatu la malaman wala wa'inda ba malaman ba hisa wani malami yake cewa nahnu ummatul la naqra وإذا قرأنا ما فهمنا وإذا فهمنا ما نطبق وإذا طبقنا نخطئ التطبيق yace mu al'umma ce wadda bamu karatu bamu karatu bamu karatu kadiba kaga yadda turawa ana cikin jirgi na ƙasa bature ya dauko littafi yana karantawa ana cikin jirgin sama ya dauko littafi ya karanta ana cikin jirgin kwale-kwale ya dauko ya karanta akwai wata baturiya da ta yi rayuwa a tawa wani rufufu gare ta wani almor ƙato gare ta wanda take sa manya-manyan littafai duk wata uku tana kwashe wa'annan littafai wa'anda ta karance ta kawo sabi ciki an gama da su wani zai cewa a malama ce wallahi bata da alaka da malanta kawai ita alaka ta tayi karatu kuma tana aiki a yanzu ita jin take rayuwarta tana da alaka da karatu to mu me muka karanta qur'anin da ma aka saukan muna bamu iya shi ba muna nan mun cika duniya da mu yan qur'aniya ne bamu iya qur'anin ba bai harnace qur'anin ba kuma shi ya ce bakin qur'ani zalla bai iya qur'anin ba bai san riwayoyin qur'anin ba duk da ya ce bai yarda da riwaya ba kuma qur'anin riwaya ce akwai matsala jama'a ya waje ba mu yi kokari mu sake mizaju mu sake gyara rayuwarmu domin mu samu tsira duniyar mu da lahirar mu abu na gaba mu tursa samu yaran mu cewa wannan vacance dama ce ta yi Allah da'a da kusanci ga Allah ta'ala su yawaita sallah kai uba ka zam hitila gare su tunda asuba ka tada su ka shige gaba kada uba ya zamshi sai karhe goma yake sallah to uba yana sallah karhe goma na safe to shi yaro yaushe zai sallah sai sha biyu inda ga uban shi yana yi ka tada su da asuba su yi sallah in suka ga kana yi dole su koye ka Allah ya dacar da mu abu na gaba a dinga sa lokacin tattaunawa da yaranka wanda za ka dinga jin matsalolinsu kai wani me damuwarka na ga kamai da himma wurin kwallo me damuwarka balo ba ta haifar da albarka yan kwallon ma da kake gani mi suka cinina ka tattauna da yaranka amma wani shi kawai ya samu ɗiyan shi dragon babu lokacin tattauna da ɗiyan shi kawai shi haka yake son abi abi da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da bai zauna tare da yara ba annabi ya zauna tare da yaro ya ci abinci tare da yara bal wata ran yana cin abinci tare da wani yaro ya ga yana yi ba daidai ba yace ya gulam ya kai yaro sammillah in zaka ci abinci ce bismillah wa kul bi yaminika in zaka ci ci da hannun dama yaron da ke riwaya yace hannuna yana yawo a cikin kwano sai annabi ya ce wa kul mimma yalika in zaka ci ci gaban ka da annabi bai ci tare da shi ba da ya gano wannan matsaloli da bai gano ba to mu yau yaran mu ma ba da bamu da lokacin cin abinci tare da su bamu da lokacin zama tare da su bale mu san matsalolin su wajibi ne mu yi kokari mu hidda lokaci na iyallan mu yadda kaka da lokacin dakular salula ka zauna kana dakular salula tun karhe 9 na dare sai karhe 2 na dare to ya kamata ka kebance wani lokaci wanda zaka dinga tattauna da iyallanka yan uwa masu albarka kada mu dinga sa zargi idan yaro yayi abu mu dinga zargi da kashi kashi baya tarbiya ba kullum ba ne kashi yake tarbiya akwai wani yaro wanda shi watsamammen yaro ne baya son kashi da ka bashi kashi shi kenan ya rikice abinda kake son yi ba zai yi shi ba wani yaro yana son taujihat ka jawo shi ga jiki ka kwatanta mai yin kaza alkhairi ne kaza ba alkhairi bane sai ya gane me kake nuhi cikin dan lokaci kalilan amma in ka bashi kashi sai a yi bi babu baka gare shi kuma baka abinda kake son ya cimma da haka yan uwa masu albarka wajibinmu ne mu yi kokari mu san nafsiyar yaranmu mu san nafsiyan waɗanda muke zama tare da su Allah ya datar da mu ya koyi wani musulunci gobe ranar asabar rana ce wadda idan Allah ta'ala ya kai mu goma ga watan almuharram annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana muna falalar wannan rana ta gobe rana ce wadda Allah ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sharrin fir'auna Allah ta'ala ya yahe ma babanmu annabi Adam bayan ya umarce shi da kada ya ci iccenya a cikin aljanna ya ci Allah ya yahe mai ya karbi tuban shi a wannan rana ta Ashura wannan rana ta Ashura malamai suka ce ita ce ranar da Allah ya fitar da annabi Yunus alaihi salatu wassalam daga cikin cikin kihi bayan kihi ya haɗiye shi ya nemi tuba ga Allah ta'ala kuma Allah ya fitar da shi a wannan rana rana ta gobe irin wata rana ce Allah ta'ala ya tsiratar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam daga jirgin kwalokwalo bayan mutane sun butulce mai ya shekara dubu ba hamsin falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ta'ala ya ce ya shekara dubu ba hamsin yana kira a zo a bi Allah a zo a bi Allah amma sun ibin Allah shekara dubu ba hamsin amma ba wanda ya imani da shi sai mutane yan kaɗan to a wannan rana ta gobe goma ga watan al-muharram wannan rana ce Allah ya tsiratar da annabi nuhu alaihi salatu wassalam a cikin jirgin kwalokwalo annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin azumtar ranar goma ga watan almuharram ranar gobe ina zato ina kyautata zato wurin Allah cewa zai kankare zunubin shekara da ta gabata wannan falala ta ishe ka kadai ka yi kwaɗayin azumtar wannan ranar dalilin azumtar wannan rana hadisi ne wanda imamul bukhari ya fitar da shi annabin tsira ya iso a garin madina ya iske yahudawa suna azumtar ranar goma ga watan almuharram ya ce musu menene yasa kuke wannan azumi suka ce ai ranar kwarai ce ita ce ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga Fir'auna ya karfafa addinin musulunci da haka muke azumtar ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ahqqu bi Musa minkum na fi ku cancanta da Musa domin Musa annabin Allah ne dan uwata don haka annabi ya yi azumci wannan rana ta goma ya ce idan Allah ya kai mu rana ta tara zan azumtar rana ta tara sai Allah bai kai shi shekara mai zuwa ba Allah ya karɓi rayuwar shi malamai suka ce wannan ya zama sunna domin ya faɗa ya ce in Allah ya kai mu shekara mai kewayowa za mu azumci insha Allah tara ga watan almuharram kuma mu yi goma kenan mu yi tara mu yi goma to yau ta huce in baka ɗauka ba amma akwai gobe kuma kada ka damu da magangunan malamai waɗanda ke tattaunawa akan cewa wai malaman hadisi sun ce azumin ranar asabar bai halitta ba wannan matsala ce wadda malamai sun yi bincike a kanta kuma sun tabbatar da cewa azumtar ranar gobe ya halitta kamar azumtar ranar arfa ce in ta haɗo ranar asabar ko abin da ya kama da haka wannan shine ra'ayin jumhurin malamai ko da an samu wasu ɗaiɗaikun malamai wanda a wannan zamani kusan gaba ɗai in kace ka zano ra'ayukan malamai zaka samu imamul albani ne da wannan ra'ayi kusan a wannan zamani baka iya zano wani malami ɗaliban shi ma sun yi mai raddi wanda zaka iska waɗanda suka tasirantu da shi irin su Mustafa al-Adawi sun mai raddi a cikin fatawoyinsu suna ganin cewa a'a yin azumtar wannan ranar shine yafi gadun musulmi tare da shi imamu malik da aka karanto mai hadisin ba a azumtar ranar asabar yace wannan ƙarya ce bata inganta ba imamu nasa'i yace hadisi ne muttarib imamu abu dawuda yace shi ma hadisi ne da'ifi da sauran malamai wanda suke cewa hadisi ne mansukhi irin su imamu shafi'i da sauransu wannan kanikanci ne wanda idan ka koma wurin malamai masana hadisi za su tabbatar ma cewa lalle wannan hadisin na hanin azumin ranar asabar bai isa ya goga da hadisan da annabi ya yi umarni da azumta shi ba da haka idan ma kana cikin shakka kana cikin wani dimuwa kana iya azumtar yau a ranar juma'a sai ka hada da gobe Allah ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka umu ila salatikum yarhamuni wa rahmukumullah